الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 25 ga watan ramadan shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da bakwai ga watan mayu shekara ta 2021 meladiya muna darasi na 24 a cikin wannan tafsiri na alkur'ani mai girma a wannan sura mai albarka suratu al-mu'minun idan yin uwa za su yi tunawa a jiya muna tattaunawa ne akan kissar annabi a Musa da Fir'aun mun tsaya ne akan aya ta 48 fakazzabuhuma fakanu min al-muhlakina da Fir'auna da mutanansa ƙarshen dai kissar abin da ya faru sai suka ƙaryata annabi Musa da Haruna Allah ya ce fakanu minal muhlakina sai suka zamanto cikin halakakku Allah ya halakar da su a cikin ruwa hatta idza adarakahu al-gharq sai da ruwa wato igiyar ruwa ta nutsar da shi ya nutse sannan a lokacin ya daga hannu ya ce ya yi imani da abin da banu isra'ila suka yi imani da shi kuma yana cikin musulmi bayan duk abin da ya gaba daya daga ƙarshen labarin da fir'auna cewa yau ana minal muslimina Allah ya ce al'ana sai yanzu wa qad asaita qabla wa kunta minal mufsidin kai ta barna kai sako a da ka zamanto cikin masu barna sai yanzu ka imani imanin sai zan bai da amfani daga nan malamai suka ce ana yin abu ne a lokacin da yake lokacinsa a cin moriyarsa duk wanda ya bari dama ta wuce shi to akwai lokacin da zai zo ya nemi abu ya rasa Allah ke Allah ya sake cewa laqad atina musal kitaba la'allahum yahtadun na mal a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa laqad atina musal kitaba la'allahum yahtadun Allah ya ce haƙiƙa mun ba wa Musa littafi shine at-taura mun ba wa Musa at-taura shine littafin da Allah ya bashi annabi Isa Allah ya bashi linjila annabi Dawud Allah ya bashi zabura wa atina Dawud zabura manzon Allah Allah ya bashi alqur'ani yace haƙiƙa mun ba wa Musa littafin at-taura la'allahum yahtadun dan saboda ko mutanen sa sa shari'a abin da ake nufi la'alla ne kai don yahtaduna yahtadi bihi qaumuhu don mutanen su samu shirya da wannan littafi bayan duk gwagwarmayar da aka yi sai Allah kuma ya bashi littafi yace gashi nan ka je kai musu wa'azi da shi dan su shirya burin Allah shine su shirya to sai kuma ya shiga kissar annabi Isa dan Maryam me Allah ya ce وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين الله يتي وجعلنا ابن مريم وأمه من سنة دم مريم da mahaifiyarsa wato dalala ala qudratina ma'ana annabi Isa da mahaifiyarsa Qur'ani kenan ya tabbatar annabi Isa yana da uwa annabi Isa ba Allah bane Allah ya ce mun sanya shi da mahaifiyarsa su nuna samuwarsu yana nuna qudratina kudurar mu ikon mu da ƙarfin sarautar mu da isan mu inji Allah tabaraka wa ta'ala Allah bai ce وجعلنا ابن مريم وأمه آيتين با سيتي آية yayi amfani da lamiri guda ɗaya abin da yake nufi sha'anuhuma aya ai waja'alna ibn maryama wa ummuhu sha'anuhuma aya isa dan maryam da mahaifiyarsa sha'aninsa sai ya zama aya Allah yake nufi wato ana abin da Allah yake nufi kowane ɗaya daga cikin su sha'aninsa aya ne alama ne na samuwar ubangiji tabaraka ta'ala da mulkinsa kamar yadda yace kiltal jannataini atat ukulaha kaga sai ce atat kuma yace ukulaha ukulaha bai ce ukulahuma ba yace wa awainahuma ila rabwatin muka tattaro su muka kawo su wani wuri da ake ce da shi rabwa rabwa shine wani wuri madaukaki shine rabwa Abdullahi ibn Salam yake cewa Dimashqa ke nufi muka kawo su kasar Dimashqa da shi da mahaifiyarsa wannan shine ra'ayin Sa'id ibn Musayyab da Imam Muqatil wasu kace ghutatu Dimashq wasu kace kamar da Imam Ata da Ibn Abbas suka ce awaina kuma ila rabwatin ana nahum baitul maqdis ne muka kawo su baitul maqdis shi da mahaifiyarsa shine ra'ayin Qatada da Ka'ab kuma wannan baitul maqdis din malamai suka ce hiya aqrabul ardi ila samai ita ce kasar da tafi kusa da sama ita baitul maqdis wasu suka ce misra ake nufi wa awana kuma ila rabwa muka kawo su masar wasu suka ce falastin ake nufi wa awana huma ila rabwa muka kawo su kasar falastin zati qarar wuri ne wanda yake shimfidadde madaidaici shine zati qarar ذات قرار مستوية منبسطة واسعة kuma wuri ne da ake mazauna cikin wurin suke tabbata samu sukuni da kwanciyar hankali shine za ci karar wuri yalwatacce wuri shimfidacce shimfidadde wurin da yake mai faɗi sannan mazauna wurin za samu sukuni shine karar wa ma'in kuma akwai ruwa wanda yake yana gudana ido na ganinsa shine wa ma'in Allah ya kai su wuri mai daɗi kenan Allah ya kai su wuri na shakatawa Allah ya kai su wuri na hutawa da annabi Isa da ainihin wato mahaifiyarsa na na Maryam su ɗin gaba ɗayansu aya ne وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين سميكم الله شيء يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا هكا إني بما تعملون عليم Allah ya nuna mana a cikin ayan nan yana cikin wato ƙudurar Ubangiji kulawarsa da Annabi Isa da mahaifiyarsa. Allah ya kula da shi da mahaifiyarsa wa awainahuma ay wa askannahuma wa anzalnahuma Allah ya ce muka saukar da su wuri madaukaki wato gurin da yake akwai kwanciyar hankali da nutsuwa a wurin zatu istiqrarin listiwa'iha wa salahiyatiha lisakan lima fiha min az-zuru'i wan wato wasimar ga wurin ga 'ya'yan itace ga shuke-shuke ga ruwa ga abin jin daɗi kwarai da gaske a wannan lokaci lokaci ne da Allah ya yi don ya ba wa annabi Musa annabi Isa da mahaifiyarsa su samu kwanciyar hankali to bayan kuma Allah ya gama kisar waɗannan annabawa baki ɗaya shi nan annabi Isa iya abin da aka faɗa kenan a kan shi to sai Allah ya dawo kan manzannin gabaki ɗaya yana yi musu magana akan cewa lalle fa su yi ƙoƙari su ci halal su ci tsarkakan abubuwa kuma su yi ƙoƙari su aikata aiki na ƙwarai hatta annabi hatta manzo an umarci shi da ya ci halal kuma ya aikata aiki mai kyau to idan annabi ma ba a kyale shi ba da umarni da aka bashi akan cin halal to yaya mu kuma waɗanda ba annabawa kuma dukkan annabawan gabaki ɗaya ubangiji ya faɗa gabaki ɗayansu wannan ayar da ta ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati ya ku manzanni ku ci daga tsarkaka dadada tsarkaka dadada na halal wa amalu salihan kuma ku aiki na kwarai lalle ni mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa yana nuna cewa cin abu wanda yake na halal ne kuma cin abu da yake mai tsarki wanda babu shubuha a cikinsa ba ƙamama a cikinsa yana da tasiri ƙwarai da gaske wajen ainihin wato sanya mutum ya lazimci aikata aiki mai kyau ya yawaita yin sallah saboda yana cin halal yawaita yin azumi saboda yana cin halal yawaita bin Allah saboda yana cin halal amma in mutum ya rungumi haram yana ci to sai kaga ibada tana masa wahala sallah yana masa wahala karatun qur'ani yana masa wahala abu kaza abu kaza yana masa wahala duk wani abin kirki sai ga yana masa wahala limaza saboda ya rungumi haram yana ci alqiyamu misali al'amal tsayawa da aikata ayyuka na kwarai dalili ne akan cewa ma'abucin wannan aikin ya mai da hankali akan cin halal Allah ka azurta mu da cin halal um, akwai riwaya da ta zo ta hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayani sha innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat halal fa a bayyana take a fili take haram ma a bayyana take a fili take amma a tsakaninsu akwai abubuwa masu rikitarwa su ne shubuwa kenan abinda za ka ga ya rikitar da kai kamar halal kamar haram annabi ya ce famani taka shubuhati faqad duk wanda ya kiyaye shubuhatu ya kubuta da addininsa da kuma mutuncinsa to Allah ya umarci manzanni yace ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa amalu salihan aw tar ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku wanda kun imani ku ci daga tsarkaka daɗaɗa cikin abin da muka azurta ku da shi manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi yace an yi wani mutum ya tsawaita tafiya yutilu safara shine wato ya tsawaita tafiya a ga alamar gajiya a tattare da shi kansa yayi kura amma wa mat'amuhu haramun abincinsa haram wa mashrabuhu haramun abin shan sama duk na haram ne wa malbasuhu haramun sutura sama ta haram ce wa guziya bil harami kuma aka ciyar da shi a gidansu ko mai gidansu ya ciyar da shi da haram ya muddu yadayhi ila sama'i yana daga hannunsa yana dagawa sama yana kiran Allah ya rabbi ya rabbi ya rabbi yana ya ubangiji ya ubangiji manzo Allah ce fa anna yustajabu lahu yaya za a amsa wannan mutumin fa anna taqaqa yustajabu lahu za a amsa masa ba za a amsa masa ba wannan hadisin shine yake nuna mana duk wanda yake cin haram to ba a karban addu'arsa kar ma ka kuskura ka kai addu'arka ga wajen maciyin haram don ko ya daga hannu ya roƙa ba za a bashi ba haram wata ƙazanta ce da in ta shiga jikin mutum takan haramta a karbi ibadarsa ma gaba ɗaya so ya kamata yan uwa mu yi ƙoƙari mu kiyaye mu kyautata hanyar neman mu annabi ya ce ya ku mutane ittaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata neman abincinku duk wanda zai harka yayi halal duk wanda zai yi sana'a yayi halal ina 'yan kasuwa ai kokari a ci halal a kasuwanci kada a bari a ci haram idan an yi haka to an kyautata kuma an tsare mutuncin kai idan ku mutum ya zama haram ne mu'amalarsa to zaka gama ci ka zo kai ta sallah kai ta azumi Allah baya karba ka daga hannu ka roki Allah Allah bai zai karba ba wanda kuma wannan haram ne yau Allah na tuba astaghfirullah ita ce ma an ka same ta za a zo ana maka murna idan ka ga yadda mutane suke suke jan kuɗin haram suke mu'amala da kuɗin haram ko a ofisoshin gwamnati ko harkar siyasa ko harkar neman kuɗi business wani fa kwata-kwata ba a ma maganan ba a masa maganan haram ko halal an yi wani magana aka ce haram ne sai ce ka gafara da Allah waye yake cin halal ne yanzu kai in za ka zo mu yi harka mu yi harka kawai da Allah Ba da mu mutane da wani halal halal waye ina halalin take yanzu subhanallahi alazim tamsul basira kenan to sai Allah ya ce mai mana وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون
a ƙarshen waccar ayar Allah ya ce inni bima ta'maluna alim lalle ni dangane da abin da kuke aikatawa ina sane ai inni bima ta'maluna ayyuhar rusul wa ayyuhan nas ya ku mutane da manzanni gaba daya dangane da abin da kuke aikatawa ni mai ilimi ne ina sane alimun fa ujazikum ala hadal amal bima tasayiqun ina sane kuma zan yi muku sakayya akan wannan aiki da abin da kuka cancanta wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida lalle wannan al'umma ku ce ummatukum المراد بالأمة هنا أنا نفهم الشريعة والدين الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله وتوانا الدين ناكو وانا شريعة تاكو wato ya ku manzanni ga baki ɗayanku shari'a ce fa guda ɗaya la takhtalifu fi usuliha allati tata'allaqu bil aqaidi wal ibadati wal mu'amalati babu sabani a tushen shari'ar Allah yana nuna annaba gaba ɗaya shari'ar ku da ku zo abu ɗaya ne ba wani bambanci babu sabani cikin ibada da mu'amalat ma'ana duk dai Allah ake bauta shi shi kadai ko da nau'in ya sha bamban وإن اختلفت في الأحكام الفرعية كودا أنسى مساباني أو كنتي وكنتي نرسى أما دي للي الأمر قدا ديني هذه أمتكم أمة واحدة كساني يقول أن منزني تقديرا آير شيني أن ملتكم وشريعتكم هنيركم الدينكم ملة واحدة هنيا تشيك وشريعة واحدة في أقاعدها وأصول أحكامها shari'ar Allah guda ɗaya ne ta annabi Musa da ta annabi Dawuda da ta annabi Suleiman ta annabi Yusuf annabi Muhammad duk dai Allah shi kaɗai suke bautawa an gane ko aƙidar guda ne a bauta Allah shi kaɗai yace wa ana rabbukum ni ni ne ubangijin ku la sharika li fi rububiyyati ba da abokin tarayya a cikin rububiyya ta ma'ana halittu fattaqun Allah ce ku ji tsoron na fa khafun iqabi ku ji tsoron uqubata wahzaru mukhalafata amri ku ji tsoron sabawa al'amarina ko umarnina ku kiyaye kawo kanku min kulli ma ku kiyaye kawo kanku da dukkan wato ma na haitu kuma anhu abin da na hane ku akan sa kar ku sabawa Allah ku kiyaye mutuncin ku idan kuka sabawa Allah to kun keta mutuncin ku kuma Allah zai muku uquba sannan Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya yi wannan bayani sai ya yi bayanin waɗanda kuma suke da dogewa akan kafirci da wata suke ƙin su bi da'awar annabawa da manzanni sai Allah ya ce me halin su me suke kasancewa
فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا haka dai كل حزب بما لديهم فرحون
fataqatta'u amrahum suka rarrabu fasaru firaqan suka zamanto kungiyoyi yahudi ne nasara ne majusawa ne ga sunan di zuburan in an ce zuburan ana nufin firaqan wa qita'an mukhtalifa suka kika kikkece suka gutsutsure daban-daban daban fataqatta'u amrahum bainahum zubura suka raba kawukansu suka zama kungiyoyi suka zama addinai daban-daban sannan suka zama zuburan wato kashi-kashi kashi-kashi zuburan ɗin jam'i ne na zabur abinda ake nufi zabur alfirka ko al-ta'ifa wata jama'a jama'a akan ce zabratu jam'uha zubur kamar yadda Allah ce zubar al-hadid abinda ake nufi saru firaqan ka zubaril hadid sun rarrabu sun rarrabu an kakkasu wasu malaman suka ce zubura ana nufin littattafai abinda ake nufi dana kullu fariqin bi kitabin ghayr kitabin alladhi dana bihi al-akharun kowace kungiya a cikin su kowace jama'a tana yi wa Allah bauta da littafi na daban ba wanda littafin ba littafin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wa kowace ba ma'ana sun sha bamban wannan fa zargi ne akan rabuwar kai kullu hizbin bima ladayhim farihun kowace kungiya suna alfahari da abin da yake tattare da su ai bima indahum min ad-dini suna alfahari da abin da suke tattare na aqida na addini mu'jabuna wa musirruna suna jin da kai yana burge su sannan kuma suna dogewa akan aikata abubuwan da suka ga shine daidai to wannan aya tana nuna mana wato illar cewa da rarrabewa da watsewa kuma duk musulmi yayin da suka zo suna rabewa a tsakaninsu to suna koyi ne da yahudu da nasara da majusawa su ne suka rarrabu yahudawa majusawa nasara dukkan su kafirai ne gabaki daya kuma kowa da littafin da ya dogara da shi to kuma sai aka zo aka samu shaidan ya shigo ya ce musulmin ma ba za mu kyale su ba shaidan ya ce sai na babbaza su sai na kyakketa su sai na wawwatsa su sai na rarraba su kuma hakan aka yi mana ba a haɗe muke ba a rarraba muke amma kuma kowa zai rike ɗan ƙur'ani sai na fassarawa ko me ne yake gaya mutanensa kowa kuma zai ɗauko hadisin sai na karantawa ko me ne yake gaya mutanensa to wani lokacin jama'a karatun iri ɗaya ne sai a ajiye karatun kuma sai a bi son zuciya abin da ake kenan in an zo fassara wani lokacin wani lokacin ina magana ne akan musulmi ƙungiyoyi na musulmi za a fassara karatun tar tar tar tar to in an zo implementation ne kuma sai a sha bamba ga abin da ƙur'ani ya faɗa ga abin da suke aikace ga abin da hadisi ya faɗa ga abin da suke aikace mu tsaya mu gaya wa kanmu gaskiya mu gaya wa kanmu gaskiya mu daina yau mabiya ƙarya yanzu a ƙasan nan fa a ƙasan nan mutum zai zo ya buɗe baki ɗan uwansa da yake tare da shi yana sallah yana azumi yana komai kawai sai ce dan baya bin ɗariƙarsa kawai sai ce kafiri ne sai ce arne ne yanzu a ƙasar nan fa kwanan nan aka zo Sheikh Ahmad Gumi Allah ya saka masa alkhairi yana fita yana bin daji yana wa'azi wa 'yan kidnappers nan wasu suna ajiye makami su zo su ce sun yi imani wasu ma ba su damu sallah ba su zo suna kaza amma saboda tsabar bambancin aƙida da ra'ayi da saɓani na musulmi wani malami zuwa ya yi bayani ya ce da su baro da su baro da su daina kidnapping din su dawo su shiga izala yace gwanda su je su yi ta kidnapping din su haka yi ta bayani kwanan nan kuma cewa ya je ya haɗa kai da duniyar aljanu don kare mutanensa ko kare wane ne akan kidnappers yanzu mutum malami ya buɗe wa mutane baki a irin wannan zamani da aka waye da ilimi ka ce wai ka je ka tattauna da aljanu ko ka yi alaƙa da aljanu miliyan biyu har da faɗan adadin su biliyan ma ka aljanu biliyan biyu ko ina dai zai samu su a ningi ko a bauchi ko a gadawa ko a giyaɗe ko a ko a das ko a ina ne ban sani ko can kusa da das kuma aka ɗauka ana ta yaɗawa kuma aka yadda wani ya zo ya zo zai gaishe shi wallahi sujjada ya masa yadda ake wa Allah sujjada ya sunkuya ya kafa goshi a gabansa shi ko malami ya ɗauki hannu yana shafa gadon bayan sai yana ce Allah maka albarka Allah maka albarka Allah maka albarka to shi yasa nace muku wani lokacin in an zo karatun daban in an zo aiki kuma daban yanzu in yazo wannan ayar da Allah ce la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ya zai fassara mabiyansa haka za a karanta musu a waƙe a wuce to ana dulmiyar da mabiya malam akwai abubuwa da yawa za ga son zuciya ne tsagwaro babu wani hujja a kai shi kansa mabiyin yana yi ku gaya wa kanku gaskiya wallahi kuma hatta a cikin ahlus sunna masu da'awar sunna mutum zai zo rungumi wani abu yana yi amma wallahi bai da aya bai da hadisi a kai kuma ya sani me yasa yake yi mu haka aka ce mu yi ka je kiyama ka yi wa Allah bayanin ko haka aka ce ku yi waye ya ce ka yi ɗin addini ba a yin sa a haka addini ba a bin ra'ayin wani ba a bin son zuciyar wani abinda Allah ya ce ne abinda manzon Allah ne ya ce ai shi da ka duba fa annabi fa wata ran ya ce wa sahabbai a daina yin nafila ya hana yin nafila bayan sallar asar ya aka yi sai wata rana wasu sahabbai sai suka ga yana yin nafila bayan la'asar sai suka suka tambaye shi suka ce ya rasulullahi ba ka ce kar ai nafila bayan la'asar ba kaga tambaya suka yi haka kuma ake so idan aka yi abu baka gane baka tambaya ka ce ba a yin nafila bayan la'asar ya ce eh ba a yi baƙi na yi suka shagaltar da ni ban samu na yi na filfili na na bayan azar ba shine nake rama su yanzu amma ba kirkiran nafila na yi bayan la'asar ba amma mu yanzu a tafiyar da ake da kaga malam yayi abu kawai kai ma kai wannan tafiyar ko tsohuwar tafiya ce dole a canja yawa malam din nan da kake gani za a iya samun rauni ya shige shi san zuciya ya shige shi ko na makamancin wannan shi mutum ana masa biyayya ne in ya bi Allah ya bi manzon Allah sai a girmama shi a bi shi a mai da'a amma da yayin da ya kauce ya zo yana biya Allahnsa da kansa yana makarantar kansa ya watsata da annabi sai kaga sai a bar masa kayansa Allah ya ce sun rarrabu fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun annabi ya ce al'umma ta yahudu da nasara sun kasu kashi 72 al'umma ta musulmi za su kasu kashi 73 dukkan su ƴan wuta ne illa wahida hadisul iftira kenan duk ƴan wuta ne sai guda ɗaya suwaye guda ɗayan nan sahabbai suka tambaye shi yace waɗanda suke rayuwa akan abin da nake kai yau da ni da sahabbai na to kaga sai ka bi a hankali kar ka je ka fada cikin ƙungiyar halaka ƙungiyar tabewa gashi kana gadara kana sallah amma aqida ka bata da kyau mu je Allah rama فذرهم في غمرتهم حتى حين na'am أيحسن يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka kyale su waɗannan masu rarraba din ba su a cikin gamrar su idan an ce gamra wato ana nufin a kamar toshewar basirar su ko ruɗun da suka shiga don asalin alkamra shine wato ruwa da mutum zai shiga ya haɗiye shi yanzu in ka tsunduma cikin ruwa ruwa ya haɗe ka ai baka da abin da za ka kai baka saka yi magana ba kai baka saka ga wani abu ba to kamar wanda ya fada cikin gamra wato bai da wani tasarrufi nasa ya fada cikin ruwa ya lullube shi baya iya yin komai akan ce rajulun humr bi dhammil ghain da iskanil mim idza ghatahu al jahl yayin da jahilci ya lullube mutum sai a ce yana cikin ghamra to yanzu ya zamu fassara wannan fadarhum fi ghamratihim hatta hin ka kyale su a cikin jahilcin su ka kyale su a cikin batan su fadarhum fi ghamratihim ay fadarhum fi dalalatihim فذرهم في غمرتهم فذرهم في جهالتهم كبرسو أتشكين جهالسو كبرسو أتشكين واتو قتنسو للي كاي أبند ذاك إيه يا منزان الله كاي نسيها ومتاننك كما كاي إسر مسل ساقوان الله تبارك وتعالى كبرسو حتى حين واتو حتى يأتي الوقت الذي حددناه للفصل في أمرهم har sai lokacin da muka iyakance za mu rarrabe ƙarya da gaskiya a tsakaninsu za mu yi amfani da hikimarmu mu yi hukunci a tsakaninsu shine hattahi sannan surar sai ta ci gaba da bayani dangane da izgilanci da masu izgilanci suke yi wa addinin musulunci kuma suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce mai ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat wannan ayahsabuna din istifham ne tambaya ce al inkari tambaya ce amma ta musanta abin da ake ai a yazunnu haula'il jahilun yanzu waɗannan jahilan suna zaton abin da muke basu na dukiya abin da muke basu na ‘ya'ya muna yin gaggawa ne muna basu alkhairai saboda mun yadda da su kuma muna girmama su kafirai azzalumai dukiyar da Allah yake baku ‘ya'ya da Allah yake baku arziki da Allah yake baku kuna ganin nusari ulahum fil khairat Allah yana gaggawar baku ne wannan alkhairai dan ya yarda da ku ko dan addinin da kuke yi daidai ne kamar yadda wasu suke cewa to wai idan Allah baya son kafirci me yasa yake barin kafir ya samu kuɗi wai idan Allah baya son ai kafirci me yasa yake ba wa kafiri yayi mulki wai idan Allah baya son kafiran nan ya aka za kafiri ya fi musulmi ma jin daɗi akwai masu faɗin haka to ga amsa nan a ya sabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin abinda muke basu na dukiya da 'ya'ya nusari'u lahum fil khairati muna gaggawar basu ne daga cikin alkhairai dinnan dan mun yadda da su dan mun amintu da su qur'ani yace balla yashurun bari ba sani ba wannan idrab ne wato intiqali عن الحسبان المذكور أي ما فعلنا ذلك معهم لإكرامنا إياهم كما يظنون أي بمتببا وكافري دوكيا دا أرزكي دا ملكي دا سروتا دا موريوا دا جن دادي با ويدمنا جرم ماشي الله بتببا وكافري كوي بتببا ومكينسا وتوداتا كون مطعي الدنيا دن يا جرم ماشي ko kuma dan abin da yake kai daidai bane bal fa'alna ma fa'alna istidrajan lahum Allah ya ce mun aikata abin da muka aikata ne gare su don mu musu kamun talala mai ta ba su ka yi ta ba wa ragonka abinci ya yi ta ci ya yi ta ci ba wai yana nufin kayan alkawari ba za ka yanka shi ba ne ba ka ba shi kuɗin aljihunka ka sayo dusa ka sayo abinci ya ci ya more so kake yi ya ƙoshi ranar yanka kuma ka danne wuyansa ka yanke shi tilas to kuma Allah yana ba ku ku ci ku sha ku yi duk abin da za ku yi ku more amma kuma ranar lahira in ya kama ku kuma sakamakon ku ina wuta yace walakin nam la yashuruna ba sa ganewa haka Allah yace bal la yashurun ba su fahimta ba su ganewa wannan ayar wato abinda take nunawa shine kada musulmi ya taba jin damuwa ko bacin rai in Allah ya jarabe shi da talauci alhalin kuma ya ba wanda ba musulmi ba wadata yanzu misali ku duba duniya yadda abubuwa suke gudana ka je america ka je ingila ka je paris ka je ina duk manya-manyan kasashen nan da kake gani na kafaran duniya masu faɗa da allah wato iya wadata allah ya basu su suke kera jirage su suke kera motoci su suke kwamfutoci idan suna gaya ma maganar jin daɗi morewa rayuwa sun gama da mu mu kam duk wanda yake fita waje ba wai sai kasashen turawa ba har kasashen larabawa billahi azim in kana fita waje kaga yanda ake tasarrufi da rayuwa wato zaka dauka cewa wai mu kam ba mu ci sa'a zuwa duniya bane ko menene wallahi tallahi astaghfirullah Allah la tubu kafi duk wanda yake fita saboda wallahi malam ko fita kai ka dawo idan ka dawo irin kasashen mu yanda kaga mutane wato wato wato wuta ne ya ci su suka kone suka yi baki kiran wani za a gan shi da kamar daga kabari ya fito tun daga airport ɗinmu idan ka sauka duk duniya idan ka je airport ɗin su za ga abin sha'awa ƙasashen tura wannan malam kabce menene amma mu kana sauka sai ka gan shi da haske fa amma duhu za ka gani komai ba mu da shi yanzu jirage da kake gani domestic jirage da ake amfani da su a ƙasashen mun nan sai kasashen turawa suke zuwa sai sun gama amfani da su an yi fakin ɗinsu wasu ma wallahi ba aiki da su sai wani kamfani sai ya je yarjejeniya sai karɓi hayarsu na shekara biyar ko na shekara goma ya zube musu dalolin miliyoyin kuɗi ya zo nan a ci gaba da gyarawa ana ɗan kwaskwari ma su a can turai ba sa hawa waɗannan jiragen da muke hawa saboda sun tsufa a wajensu amma mu 'yan afirka tun da ranmu na banza ne to shine haka za a ɗebo mana su hatta manyan jiragen nan da kuke gani da wahala kaga sabon jirgi a najeriya ba ka gan shi ba ga kuɗin muna da shi ga fetur ɗin muna da shi ga wane ne ana da shi ana gani amma wallahi ba mu san jin daɗi ba sabon jirgi sai dai ka je ƙasar turai da larabawa yanda ka san mota ana buɗe ta sabuwa kar da leda billahi azim haka za ga jirgi sabo tar na yi hira da wani pilot wata rana na hau jirgi daga madina zuwa jidda pilot ne haka ya dan zungure ni shi ma ya ga baki ne ni dan ya tsokale ni to jirgin da muka hau sabo ne tar na saudiya ne ya ce kaga wannan na ce eh ya ce to a shekarar yake ce mu a shekarar irin wannan jirgin irin wannan saudiya irinsa guda dubu ta yi oda dubu ya ce da allah a najeriya guda nawa kuke da shi na ce ko ɗaya ko ɗaya kuma har yanzu ɗin ka faɗa dun najeriya gaba ɗaya ba mu da jirgi ko ɗaya namu na gwamnati sai dai wanda shugaban ƙasa yake hawa amma dai babban jirgi na ƙasa wanda ake jigila da shi ƙasa da ƙasa kamar yadda egypt air kamar yadda ake da saudi air kamar yadda wane ne ina Nigerian Airways ina take sun cinye ta gaba ɗaya har ƙashinta ma sun cinye babu komai yace wallahi yanzu nan wannan odar su kusan dubu aka yi odar su aka kawo yace su a wajen su jirgi in ya tashi ya je ƙasa ya je ya dawo akwai jirgin da in ya tashi wallahi sai yayi wata guda bai sake tashi ba ana ta duba lafiyarsa ana sabis ɗinsa amma mu yanzu kwanan nan ma a Najeriya akwai jirgin da ma aka tsaye da shi ma gaba ɗaya saboda baya sabis malam za ka hau jiragen nan a yi haƙuri magana ce ta gaskiya za ka hau jiragen nan jirgi fa za ka hau shi yadda ka san ka hau a kori kura sai ka ji ƙiƙiƙiƙiƙi zai zai ana ana ana cato a ɗaura bel sai ka ji ƙaƙaƙaƙaƙaƙa wallahi nake gaya mu Allah wallahi in ya shiga gargada sai ka ji wani abu yana wani yana ƙara a haka za ka yi shahada da yake ɗan Najeriya ɗan shahada ne ya yi shahada jirgin nan ya tashi billahi azimu an sha zuwa ma jiragen namu wallahi wani ayi kokari ya tashi ma ya zuga da gudu sai ya ki tashi sai dai pilot din ya sake yin kwana ya sake dawowa wallahi me yasa tsofaffi ne jirage ne ake nemowa na wasu kasashe ka duba belt din da ke jikin jirgin za ga shekara nawa aka yi shi har ba maleji ba ana yi maleji yadda ka san ana ƙara wa mota kujera a mata maleji billahi azimu wasu jiragen namu ana yin maleji saboda bala'in neman kuɗi kuma kun san me ya jawo wannan cin hanci da rashawa duk lokacin da ma'aikaci za a ɗauke shi ba zai yi aikin da ya kamata ba in dai an bashi cin hanci da rashawa za a iya komai to za su iya bari ma a yi ta ɗaukan mutane ma ko sabis ɗin mai ma ko kula da jirgin ba a yi ba ya ɗauki mutane ya je ya halakar da su a zo kuma a baka cin hanci it is very unfortunate to bayan ya yi yawa mu bayan ya yi yawa haka motoci za ka ga sai sun gama hawa sun more wai sai mutum ya je ya siyo irin mota kwatano sai ga an zo ana masa murna ai ya siyo sabuwar mota idan ka zo kuma sai ga kwatano ce an shekara bakwai ma ana hawanta shekara goma ma ana hawanta ta taka kilomita dubu kaza amma wallahi zuwa za ana ma murna ai ya siyo sabuwar mota kwatano wannan kwatano kwatanon akwai kasashen da ba isa a shigar musu ba sai sabuwa tar suke siya ko nan Saudiya da kake gani mutum yana iya zuwa normal mutum ka je kamfani ka sai sabuwar mota kamar yadda zaka iya zuwa ka je ka sai sabon dutsen goga kamar yadda zaka iya zuwa ka je ka sai sabon keke wallahi malam amma mu mun isa mutum nawa ne a Najeriya suke da damar su sai sabuwar mota kaɗan ne to za ku ga Allah ya hore musu abubuwa mu kuma ga sallah ga karatun Qur'ani ga ibada amma kuma me abubuwan ne ana nan ana cikin maleji ana cikin wahala to wannan yana nuna cewa su waɗannan kafiran Allah ya yarda da su ne a'a bal tusiruna alhayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa qur'ani yace ku bari dai kuna dai fifita rayuwar duniya ne amma lahira ita ce tafi alkhairi ita ce mai wanzuwa duk abin da ka sani na duniya din nan wallahi mai karewa ne Allah ya ba su raban su ne su na lahiran suke cinyewa su kafiran kasashen kafiran rabansu ne na lahira tunda ba su da rabo a lahira malahum fil akhirati min khalaq don haka sai Allah yalwata musu a duniya ya ba su jirage ya ba su kwanciyar hankali ya ba su ainihin arziki ya ba su wane ne ya ba su menene ya ba su abubuwa malam zaka je kaga shago fa shago guda ɗaya wallahi za ka shi gari guda ne malam wallahi Allah ya ce kada kafirai su rinka jin cewa jinkirin nan da muke musu wala yasabanna alladhina kafaru annama numli lahum khair li anfusihim ko innama numli lahum liyazdadu isma jinkirin nan da muke musu ba alheri bane a gare su muna musu jinkiri ne su ƙara zunubi Allah ya ba su arziki su ƙara saba masa kuma Allah ya kama su ranar alkiyama da azaba muhin ta wulakanci da kaskanci to shi yasa zaka ga in dai rayuwa ce in dai jin daɗin rayuwa ce to tsakani da Allah tsara rayuwa da morewa rayuwa ai sun fi mu ai malam ka je ka ga malam abin mamaki wato subhanallah talaka yana cin abincin da mai kuɗi zai ci sun daidaita tsarin rayuwarsu duk abin da mai kuɗi zai iya ci kai ma zaka ci sai dai nasa ya fi naka ta wani ɓangare amma meye ne abin da mai kuɗin zai ci abinci dai normal abinci wallahi zaka ci shi mota ce zaka hauta ga jiragen ƙasa da suka yi a ƙasashensu na morewa rayuwa ɗan ƙaramin ƙauye sai ga da jirgin ƙasa a cikin unguwa yana zirga-zirga duk sun yi hanyoyi da tituna akwai fa ƙasashen da za ka je garinka wallahi ba za ka ga ƙasa ba ko ina a daɓe yake da kwanta kawai an yi interlocking ɗinsa an yi an sa masa kwanta so ba ƙura idan ka je ƙasashen waje wallahi sai kai sati biyu kana sa rigar ka ba ta yi datti ba kuma ku tambayi duk wanda yake tafiya amma in ka isa Najeriya ka zuba ta kwana biyu kwana uku ka sha mamaki Allah nake gaya maka shi yasa mun fi su mun fi su wahalar wanki da guga yanzu wanki da guga wanki da guga an saba ana sunkuya ai ta wanki an daina yi a duniya waye yake wanki ya sunkuya injinan wanki ne ake da shi amma yanzu ba mamaki kaga ƙauye guda yana tare da mutum miliyan kaza ba wankin injin injin wanki ko ɗaya kuma ba wani tsada bane da shi amma me yasa ba za mu same shi ba ba mu da wuta sun hana mu wuta amma injina ne zaka zuba kawai kayanka kana kwance zai wanke ma ya wanke ya busar maka da shi wallahi nake gaya mu amma mu fa yanzu dole ka sunkuya ƙugunka har sai ya kusa mi cirewa riga ɗaya sai ka bada ɗari biyu da musu set ɗaya ɗari biyar wani gurin ma dubu ɗaya wannan kaɗai ya ishe ka garari da tashin hankali rigar ka kaɗai sai ka kashe mata miliyan biyar watakila kafin ka mutu ko ta mutu azaba kala kala da ubangiji yake mana ta hanyoyi da yawa da muka sani ko ba mu sani ba da sauransu so jama'a kada mu taɓa tsammanin yalwa da Allah ya wa kafirai a ƙasashensu a gidajensu da jikunansu kar ku ɗauka wai Allah ya yarda da su ne malam ko jikinsu ba iri ɗaya bane da namu mala in ka ga bature mala yana magana sai ga kamar jini zai tsatsafo a jikinsa fari tas da shi a ƙoshe in ka ga balarabe mala yadda ka san ya fito daga ina lafiya kalau jikinsu masha Allah mu fa yadda ka ga azara aka ajiye haka za ga wani shi Allah kaji dan uwa ce akwai sallah kam muna fatan Allah gyara mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار الله يتي إنك دوني ما دنيا ما كان يمي كيكاوا لاهرا ما كان يمي كيكاوا sai dai kuma idan muka kwatanta ni'imar da Allah ya mana su kuma bai basu ba Allah ya ba mu musulunci su kuma ba su musulunci malam kaga arne ya tara dukiya ya tara arziki ya rasa abin da zai yi da kuɗi iya jin daɗi ya ji daɗin ya zo gida ya kasa yin bacci ya rasa me zai yi ya ji daɗi kai ku kana bude Qur'ani kana karanta izu ɗaya izu biyu sai ka ji kamar kai ne sarki a garin hankalin kai kwanta ga lada ga kuma a lahira ku ne na gaba su kuma suna wuta yi sahabbai koyalwar duniya aka ba suna addu'a suke ya ubangiji Allah kada ka sa rabonmu ne lahira ujjilat lana hasanatuna rabonmu ne lahira aka gaggauto mana aka kawo mana mu cinye shi a duniya su tsoro suke ji so amma Allah ya mana ni'ima ya bamu islam ya bamu musulunci zamu kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama zamu more aljanna zamu shakata mu ma mun je za a dada kera mu za a yi mana kaza za a yi mana kaza kuma koda bakar fatan ne Allah ya mana alhamdulillah akwai ni'ima akan ta yawa tunda dai zaka ga akwai lafiyar jiki ga ga ƙarfi na bala'i in ka ga baki akwai ƙarfi na dukan dawa amma wani balarabe wani bature ko tafiya kuka zo da ka dan mangare shi ne ka zubar da shi kawai saboda ba su da ƙarfi duk yadda ka san kafar kaza haka suke ba ƙarfi bane ba da su amma kai fa sai a zo a dake kama ka shanye shi ko kana marin su sai kaga fuskar ta tsatsage tana jini sauro guda 370 ya cije ka lafiya kalau ka karka da rigar ka ka tafi shi ko in sauro ɗaya kaga da bambanci ina fata ana fahimta ya Allah ka bamu ni'ima duniya da lahira kuma Allah ka raba mu da shakka akan addini dan wasu suna shakka suna ganin cewa me yasa mu masu sallah ko me yasa mu masu imani ko mu me yasa mai kaza aka hana mu kaza aka hana mu kaza lalle muna cikin ibtila'i muna cikin jaraba amma kar ku manta abinda muka ci Allah ya ce mu yi din mu ma ba mu yi ba nauyin da ubangiji ya dora mana mu ma mu sauke shi ba na'am Allah نسارع لهم في الخيرات na'am بل لا يشعرون mun fassara إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون Allah tabaraka wa ta'ala yace innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun lalle waɗannan da suka kasance masu jin tsoron ubangijinsu sune mu'minai ayini annal mu'minina bima hum alayhi min khashyati Allah wai su mu'minai duk da tsoron Allah da suke ciki amma duk da haka suna jin tsoron kuma ukubar Allah in an ce mutum mu'mini ne ai kaga mai tsoron Allah ne innal ladina hum min khashyati rabbihim kenan mushfiquna fa duk da haka kuma suna jin tsoron azabar Allah mai imani ya fi kowa jin tsoron azabar Allah wannan yana nuna mana sifan mutane na ƙwarai to masu tattara abuwa ne guda biyu ga jin tsoron Allah a zuciya ga bala'in jin tsoron azabar Allah dan ku lalle Allah yana da azaba shi yasa Hassan al-Basri yake cewa al-mu'minu man jama'a ihsanan wa khashya mu'mini shine wanda ya hada abubuwa guda biyu kyautatawa ga Allah ga khashiya jin tsoron Allah wal munafiqu man jama'a isa'atan wa amna munafiki shine wanda ya hada da wato munantawa yana munantawa Allah kuma ya saki jiki gani yake akan daidai yake duk wanda Allah ya jarabe shi yana cikin bala'in sako kuma yana jin hankalinsa a kwance ai ya shiga uku to irin waɗannan ne mutuwa take zuwa ta rike su bagatatan ba zato ba tsammani sai Allah ya ce me sifar ta gaba والذين هم بآيات ربهم يؤمنون
su ne waɗanda sun yi imani suna gaskata ayoyin Ubangijinsu, muminai na ƙwarai, ai sun yarda da Allah kuma duk abin da Allah ya faɗa suna gaskatawa, sai ya ce mi, والذين هم بربهم لا يشركون su ne waɗanda kuma ba sa yin shirka da Ubangiji kwata-kwata ba mu shirkai ba ne ba, ba sa haɗa Allah da kowa wajen bauta, duk inda za a je a dawo kawai Allah shi kaɗai suka dogara da shi kuma shi suke neman taimakonsa. Shirka rushe aiki take, shirka rugurguza rayuwar ɗan adam take. Allah tabaraka ta'ala yake cewa man yushrik billah fa ka'annama kharra min as-sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Da mutum ya shirka da Allah kamar ya rikito ne daga sama. Aka wullo shi daga can ƙarshen sama kafin ya zo tsuntsaye suka gutsutsura shi suka wullar da namansa a cikin daji. To Allah ya haramta gidan aljanna ga mai shirka shi yasa Allah ya ce walladina hum bi rabbihim la yushrikuna sannan kuma sifar su ta gaba والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون sune waɗannan da yu'tuna ay yu'tuna ma a'taw sune masu bayar da abin da aka ba su suna ba da zakka kaji in dai mumini ne to yana ba da zakka suna ba da sadaka su ba da zakka wannan ta wajibi su ba da sadaqat wannan kuma na nafila nana aisha an ruwaito tana karanta wannan ayar walladina ya'tuna ma atau haka take karanta ay ya'maluna ma amilu min amalil birri suna aikata abinda suke aikata na aiki na ibada wa qulubuhum wajila zukatansu suna raurawa suna cikin tsoro in an ce wajila wato zuciyar tana kadawa tana jin tsoron azabar Allah tana tunanin cewa kai wannan aikin ma ba lalle a karba ba shi mumini kullum wato zai yi aikin amma wallahi malam zuciyarsa tana kadawa ko Allah ya karba ko bai karba ba in ya bada sadaka yana jin tsoron Allah ya karba ko bai karba ba in ya bada zakka yana jin tsoron Allah ya karba ko bai karba ba su ne waɗanda suna cikin jin tsoron Allah suke bayar ba waɗanda garanti wai suna ganin in sun bayar dole ma Allah ya karba ba dan ko ba a yi wa Allah dole annahum ila rabbihim raji'un sannan kuma suna tunanin cewa lalle su masu komawa ne zuwa ga ubangijinsu da annahum yuqinuna annahum yarji'una ila Allah azza wa jalla suna da yaqini sun tabbatar cewa su masu komawa ne zuwa ga mai Allah mai girma da ɗaukaka wannan babu shakka babu babu gudu babu ja da baya dole ne sai sun koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala daga nana Aisha Allah ya kara mace da take cewa tace ya manzon Allah wannan aya wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila ana nufin musulmi ne wanda yake yana yin zina yana shan giya yana sata ta ce annabi ya ce a ala yabnata siddiq ya binta siddiq ba haka bane walakin na rajulu ya sumu ya salli wa ya tasaddaq wa ya khafu an la yuqbala minhu abinda ake nufi mutum ne yana sallah yana azumi yana bada zakka amma yana jin tsoron ko Allah ma bai zai karɓi zakkar tasa da azumin nasa da sallarsa ba sai ya ce mai ula'ika أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون to waɗancan mutane da aka yi muku bayani su ne mutane da suke gaggawa wajen aikata alkhairi jama'a ana so a yawaita aikata alkhairi duk inda kaga alkhairi kai gaggawar yin sa saboda za a iya zuwa a samu lokacin da wallahi baka nan kuma 'ya'yanka ba za su yi maka ba ku yi alheri in Allah ya baku arziki dan Allah ya ce ulaika yusari'una fil khairat suna yin gaggawa wajen aikata alkhairi wajen bada zakka wajen taimakon mutane wajen gina masallatai wajen taimakawa marayu wajen tallafawa gajiyayyu wa hum laha sabiquna suna kokarin musabaka ai ilaiha sabiqun suna kokarin tinkaran aikin alkhairi suna rigayar junansu Allah ya ce ku yi gaggawa suke yi su samu su yi wannan abu ibnu abbas abbas yake cewa a cikin ma'anar wannan aya sabaqat lahum min allahi sa'ada waɗannan ay rabauta ne wato ya gudana ya wato ya rigaya a wajen Allah akan waɗannan mutane Allah ya riga ya yarda da su so duk mai hankali in ya samu dama yana amfani da damarsa idan ka samu mulki ka taimaki mutane a lokacin da kake mulki don wallahi ba a dawama akan mulki idan kujera ce ta siyasa sun zaɓe ka ka dawo sun daɗa zaɓarka ko ba su zaɓe ka ba ka yi abin da ka yi ka daɗa komawa ka daɗa dawowa ka zo garinku ka daɗa musu ƙarya ko ka yi musu gaskiya ko sun zaɓe ka ko ba su zaɓe ka ba ka tafi ka dawo wallahi wata ran ka tabbara ka dawo ba kuma duk yanda za ka yi wannan kujerar wata ran wallahi babu kai kuma tsiyar haram tsiyar cin haram in mutum ya tara haram ba ta da albarka tsinanne ne ya kake da kai da ita ku yi ta farautar ta ta ta farautar ku da ku da yayan ku gaba ki wani bawan Allah mutuwa ta zo masa malam kwatsam yana da arziki da dukiya fiye da yadda kake tsammani kawai sai mutuwa ta zo masa arziki ya bar dukiya na fitar hankali abokanansa suka yi mutum suka ce tab gaskiya an yi mutuwa yau me faru suka ce wallahi wallahi wane bai san zai mutu ba saboda burin da wane yake da shi amma matsalarsa ya tara biliyoyin kuɗi bai da aji ko guda ɗaya da ya gina na sadaka jariya kuma duk taimakon addini idan an zo baya bayarwa akwai su irin wannan mutanen ba za su taba ba da taimakon addini ba kuɗin su baya shiga cikin taimakon addini أيحسبون أن ما نمد لهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون باو Allah ne ya fadi ya mutu abokanansa suka yi mitin suka ce kai ku duba cikin dukiyar da ubanku ya bar muku biliyoyin kuɗin nan ku ɗauki naira miliyan 500 ku je ku gina mai Islamic Center ko ya dan samu sauki sauki abokinmu ne babanku mun san shi taras amma ya zo ya yi mutuwar da ba a tsammani ba sai mun fasa kwai mun yi bayani ba babanku baya aikin alkhairi babanku bai da aji ɗaya babanku bai da masallaci ɗaya ubanku bai taɓa taimakon wani ba mu a iya sanin mu taimako dai za a zuwa gani ga dukiya Allah ya tara masa na fitar hankali malam bai san abin da ya mallaka ba amma mutuwa mutuwa mai wulakanci dare ɗaya ta zo ta ɗauke mutumin nan bai shirya ba ka san me ayan suka ce sai wani ya tashi ya ce me za a zo a ce mana wai mu zo mu cire wani kuɗi a ji mai ce wallahi ba za mu yi ba ko kun fi shi son yayi ne ko abokanan nasa kun fi shi son yayi mutum da ya rayu bai yi ba sai yanzu za a zo a ce wai ai mai ku raba mana gadon mu kawai wallahi haka yaran suka ce shi ne abokanan wai suka yi karo-karo suka haɗa wannan mai miliyan kaza mai miliyan kaza wannan ya bada miliyan kaza wai bari su taimaki abokin su gina masa islamic center wani babban masallacin juma'a a zo a rinka sallar juma'a Allah kai mai lada aka bugo ana tambaya na ce ina ai bai zai yi wayi ai aboki baya iya gina wa abokinsa masallaci ai aboki baya iya gina abokinsa makaranta ai ɗanka ne a duniya shi kadai ya isa gina ma masallaci Allah ya baka lada bayan ka mutu kaga wani ikon Allah ɗanka ne kadai ya isa ya gina maka makaranta Allah ya baka lada bayan ka mutu amma wallahi duk mutumin da ya kuskura bai aikin alheri ba kuma bai koya wa ƴaƴansa aikin alheri ba ya mutu suka cinye dukiyarsa billahi azim ka cuci kanka kuma sun cuce ka kuma Allah kashi zai baka na gaske ba tare da bata lokaci ba saboda me ya baka dama baka yi amfani da ita ba zo wani ya aure matarka wannan matar da kake gani ba za ko kara kara ta ma kara ta ce alhaji ya rasu ni barin haƙura baran ya aure ba wallahi zuwa za ta yi wani abokin ka ya zo ya aure ta kuma ta yi kwalliya ta yi ado ta yi guda a yi ta kada goshinta wallahi wallahi malam kana kabari kana kwance ba abin da ke faruwa ba kenan manin mai miliyoniya kaza ya mutu ya kaza ta je ta sake sabon amarci an raba mata miliyoyin kuɗi ta gidaje ta ce kadarori kai kuma kana kwance ana nan ana maka shegen duka dan baka yi abin da za a yi maka rahama ba haka ake rayuwar ɗanka ƙarami da ya tashi ƙaramin ɗanka da ya tashi ƙarami bai san kai ubansa bane wani zai zo yana cewa baba ai ta cire kuɗinka da ka tara ka ka gina masallaci wani ya zo yana ci yana morewa ya cika za ya karya kafa ya more ya shakata haka wani mutum da abokinsa ya mutu abokinsa mai kuɗi ne mai hali ne sai ya maza ya samu matar yana ta mata hidima lokacin da mai gidan ya mutu kenan yana ta mata hidima saboda ya bar kuɗi mutumin ya bar naira tare suka yi firamare suka yi sakandare amma shi ko talauci yadda ka san wato da shi aka haife shi tare da shi ya ta mata hidima ya ta fama ana zuwa sai aiko takarda ta kusa gama takarda ta kaba zuwa ga hajiya wance ina miki fatan alkhairi Allah ya sani ina cike da bakin ciki da mutuwar abokina amma ina so a yi min alfarma zan kula da 'ya'yan abokina kun gane bayanin a masa alfarma zai kula da mai 'ya'yan abokinsa yana layi in kin ba da dama zan aure ki zan riƙe amana zan taimake ki zan kula da yaran nan zan yi musu kaza zan yi musu kaza gaskiya ba ajinta bane wannan mutumin bai kai ta ba bai isa ba amma da Allah ya rubuta mai rabansa ne sai ta shawara da abokiyarsa ta ce ki dubo wai wane wai wane shi zai ce wai zai aure ne wai wane sai kawai sai ta ce ke ai yanzu yanzu zamani wanda yake son ka shine naka ke kina shirme yanzu ba gashi ba yana ta kula da ke ina sauran abokan mijin naki shi yake ta wahala akan ki yake kaza ce ke ki aure shi ina ruwanki da kudin ki da kome tace Allah tace Allah kuwa kawai sai aka sai aka bashi offer yazo ya aure ta malam tuntunin wata ɗaya wata biyu malam mutumi yayi ja da baki ya koke gaba ɗaya wannan manya-manyan motoci jib-jib da marsandi-marsandi da wannan mai gidan yake hawa kawai aka tara mai makullan ya zuba babbar riga ya haɗa shadda ya zuba ya ce hajji ya zo mu fita mu ɗan zagaya ya kwashe ta Allah wallahi nake gaya ma ya sa ki ya murɗa ya kunna AC idan ya dawo malam yana ciki da fa zuwa yake mai gadi fa zuwa yake yana tsayawa ya kwankwasa ya ce ka ce hajji ina sallama amma yanzu shi yake sai danna wuta ya fau fau kadan dan iska bude mana kofa da Allah kada ya zage shi ya wuce ya zama ango ya more ina mai gidan yana kabari yana kwance kuma bai aikata komai ba Allah ka raba mu da dana sani bayan mu mutu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh